tsira da aminci su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyalan gidansa sahabbansa da wanda suka zo bayansu da kyautatawa da bin allah da riko ga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan allah a ji tsoron allah jin tsoro da ya kai makura mutum ya sani yana daga cikin manya-manyan ni'imomi na allah subhanahu wata'ala da allah subhanahu wata'ala ya ware mana wasu kwanaki ya fifita su akan sauran ya saka su sune suka fi alkhairi akan sauran a wajen da'a dukkan ranaku na ubangiji ne sannan dukkansu abin girmamawa ne amma wannan falala ce ta ubangiji yake fifita abin da ya so akan wanda ya so shi sa annabi sallallahu shi sa Allah subhanahu wataala ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan annabawa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din منهم من كلم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس الله يفيفيتا annaba wasu akan wasu annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa falala annabi isa Allah ya faddala shi da wani abu annabi musa Allah ya fifita shi da wani abu annabi wani Allah ya fifita shi da wani abu amma an duka annabawan da Allah ya dunkule su sai ya fifita annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan su Allah shine ya ga dama ya yi watanni goma sha biyu a watanni goma sha biyu ya fifita watan azumi akan sauran watannin allah shi ya ga dama ya yi kwanaki a cikin kwanaki babu kwanaki da suka fi tsada irin kwana goma na wannan wata da muke cikin na zulhijja a cikin kwanaki rana babu ranar da tafi ranar arafa falala a cikin darurruka babu daren da ya fi daren lailatul qadri falala ubangiji ne ke fifita abin da ya ga dama akan wanda ya ga dama wannan kwanaki goma da muke ciki wanda yau mun ci kwana biyar akwai saura waɗanda in ma a kwana biyar da suka gushe mutum bai yi abin da ya kamata ba akwai dama a sauran kwana biyar da muke ciki wannan kwanakin suna da girma su ne allah yake cewa wal fajri wal layalin ashir allah ya rantse da asuba da kuma kwanaki goma su ne waɗannan kwanakin da muke ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu aiki kyakkyawa da ubangiji ya fi so a wasu kwanaki ya wuce waɗannan kwana guda goma ɗin da muke cikinsu to da kwanaki goma ne da ake so duk wata ibada da ka sani mai girma ce ka yi a cikinta azumi ne sadaka ne karatun ƙur'ani ne dukkan wata ibada da ka sani ta alkhairi annabi ya dunkule kawai ya kira ta ibada bai keɓance ya ce ka yi kaza ba ko ka yi kaza ko ka yi kaza a annabi ya ce babu wani aikin alkhairi da ubangiji ya fi so a kwanaki da ake da su na duniya ya wuce waɗannan kwanaki goma ne so da kai kuma sai ka duba waɗanne ne ayyukan da suka fi kowanne girma cikin ayyukan da suka fi girma akwai azumi cikin ayyukan da suka fi girma akwai karatun ƙur'ani cikin ayyukan da suka girma akwai kyautatawa iyaye cikin ayyukan da suka girma akwai kyautatawa abokane da makwabta cikin ayyukan da suka fi girma akwai zikiri na Allah subhanahu wata'ala yasa sahabbai da aka faɗa suka ce wala jihadu fi sabilillah har jihadi annabi ce wala jihadu fi sabilillah ko jihadi ne aka yi dai ba wayannan kwanakin ba lallai sun fi falala a cikin wannan goma ko da jihadi ne da aka yi shi ba a cikin wannan goman ba yayan uwa yana daga cikin manyan ayyuka a cikin waɗannan kwanaki guda goma shine yin layya ubangiji ya zaɓe ta je hota cikin kwanaki goma ɗin nan wanda za ta faɗo ranar goma ga wannan wata ɗin wanda a lissafinmu za ta faɗo ranar laraba ne in allah ya samu na rayu muna roƙo allah ya kai mu wannan lokaci ne bin munasaba kafin mu wuce za a tsaye da idin layya a wannan masallaci na al'afat insha Allah tabaraka ta'ala karfe bakwai da rabi daidai insha Allah za a tada sallah so da haka ranar goma din nan akwai ayyuka da yawa a cikinta cikin ayyuka da suke ciki akwai halattar sallar idi akwai halattar sallar idi wannan sallar idi din kamar da muka faɗa za a yi ta nan masallaci karfe bakwai da rabi ana yin ta ne idan rana ta fito ba a so idan za a fito idi na azumi na layya a ci abinci sabanin idi na azumi ana so a ci abinci amma idi na layya ana so a yi azumi inda hali buɗe bakin ana so ka yi buɗe baki da abin da ka yanka na layyanka in Allah ya baka iko idan baka cikin waɗanda suke da ikon za su yi layya to ya halatta ka ci abinci dukkan wanda ya sauwaka gare ka mafificinsa ka ɗan ka fara da dibino ko da ruwa a wannan rana ana yin azumi amma azumi bai wuce na awa biyu awa uku ba ayyuka da suke cikin wannan rana akwai layya wannan layya din tana da falala tana da girma tana da girma ubangiji yana sonta daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna Allah yana sonta layya tana da falala mai yawa ana yin ta bayan an sauko sallan idi bayan an jira liman ya yanka nasa shi yasa ita sallar idi ita ake farawa sannan ayi khutba idan aka fara ta aka za a jira ayi khutba in an jira za a jira liman ya yanka idan liman yanka sai a tafi sannan aje a yanka a gida duk wanda ya yanka kafin yankawan liman sunansa ya yanka nama bai yi layya ba ana yin ta ne da niyya mai kyau da wankakkiyar zuciya da neman lada wajen Allah subhanahu wataala ana neman kusanci ga Allah subhanahu wataala da ita ana yin ta ne da matsayin raya sunna ta baban annabawa annabi Ibrahim alaihi salam ana neman kusanci ga ubangiji ta hanyar yankawa din shi yasa ubangiji ya ce fa salli li rabbika wanhar kai sallah ta layya ga ubangijinka ko kuma ka yi salloli ko ka yi ibada ga ubangiji wan har ka zama mai yawan zubar da jini ta wajen yanka yanka dabbobi ana sadakarwa al'umma suna amfanuwa da ita kisa Allah yake cewa zalika wa man yu'azzim sha'irallahi fa innaha min taqwal qulub babu wanda zaka ga ya girmama wannan lamarin yayi asusu ya kokari yayi yanka sai wanda ya zama mai tsoron Allah ne mai son yardar Allah subhanahu wataala kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga masu aikin hajji yana musu kirari ga aikin hajjinsu ya ce shi aikin hajji al'ajju watsajju aikin hajji ba komai ba ne yawaita daga sauti ne da yin labbaik Allahumma labbaik da kuma yawan zubar da jini to wanda bai je aikin hajji ba su masu aikin hajji zubar da jininsu shine hadaya kai da baka je aikin hajji ba zubar da jininka shine layya to kenan ana so kai ma zubar da jinin yayyawa yayyawa sosai annabi sallallahu alaihi wasallam da layyansa da hajjinsa da hadayansa da sauransu an samu yayanka wajen 100 100 kawai dan miskine su ci so da haka ba ta yawa kayi kayi wa iyalanka nakan inda hali ka fadada ka samu ragonka ƙara da tamaru ƙara da wanda zaka fadada nama inda hali babba za ka yanka yanka wani hadisi yake cewa in ka nitsu ka yanka jinin kafin ya taba ƙasa ubangiji ya karbi ladansa an karba yawan zubar da jini da kai yawan albarkanka a wannan rana mai albarka layya tana daga cikin ibadu da practical experience ya fitar da wasu abubuwa a cikinsa dama wasu ibadu manya guda uku amma dai a cikinsu da layya da hajji suna daga ciki galibin waɗanda suke tara kuɗi su daure ba wajen ba sa son kuɗin ba su daure su ɗau kuɗinsu su je su yi umara ko su yi hajji yadda suke tara kuɗin abinci a gidansu suke tara kuɗin kudin magani suke tara kudin ɗawainiya da kudin makarantar mutane suna da asusunsu na su samu dama su je su yi hajji ko su yi umara duk wanda ya wannan asusun ka tambayi alhazai ya kashe kudin ya je ya yi umara ko ya aikin hajji in ya dawo babu wanda zai dawo in za ka yi hira da wanda suka tara kudi suka yi umara suka yi hajji mutum goma sai mutum takwas sun ce maka wallahi galibin abin da muka roƙa bayan mun dawo Allah ya bamu kuma kudin da muka kashe na umara hajji Allah ya mayar mana galibi sai kaji an gaya maka wannan to ita ma layya tana daga cikin ibadun da duk wanda ya takura kansa ya daure yayi wannan ibada wallahi bayan a sallah sai kaga ubangiji ya kawo maka wata sabuwar garabasa baka santa inda take ba kaga budin ta saboda ka takura kanka ka daure kai mun fada a tattaunawa na wasu shekaru da suka gabata Allah muna gode maka da ka sake maimaita mana wannan lokacin Allah kuma ka nuna mana ita mun ce ita wannan layyan neman kusanci ne babba ga Allah subhanahu wata'ala da bayan ka yi ta zaka ji Allah subhanahu wataala ya ƙara ɗora ka akan wasu ayyuka na dadai wanda shekaran da kai lasi yin laye da neman kusanci ga Allah zaka kusancin ga Allah ya ƙaru wannan shekaran in kai zaka samu na baya kullum kana ƙara gaba ne kana kusancin Allah subhanahu wataala kana ƙara yin gaba sunna ce mai ƙarfi a wajen jumhurin malamai wasu suna cewa wajiba ce ga wanda yake da iko ga duk wanda yake da iko in bai yi ba kamar bai kyauta wa Allah subhanahu wataala ba sannan ana yin ta ne da dabbobi lafiyayyu ba karyayya ba ba gurguwa ba ba makauniya ba lafiyayyu akwai shekaru da malamai suka fada wanda an faffada a baya cikin manyan ibadu da muke da su akwai ibada ta ranar arafa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ranar da Allah yake yawaita ‘yanta bayi daga wuta irin wannan rana ta arafa ɗin wanda Ubangiji yana alfahari a gaban mala'iku yana alfahari wa mala'iku da dandazon mutane da suka zo suka taru a filin arafa Allah zai ce mai suka zo nema a cewa yannan duk sun baro ƙasashensu ne sun zo neman gafaranka da rahamarka Allah sai ce a ce musu dunna gafarta musu har waɗanda ba su je hajji ba girmama wannan rana ba a filin gurin ba ana sa ran za su shiga falalan gafara ta ubangiji shi sa aka sunanta azumtan wannan rana ɗin rana ce da in ka azumce ta Allah ubangiji zai kankare maka zunubanka na shekara guda da suka wuce ƙanana ƙananan zunubai banda manya manyan zunubai ba a kankare su da bonus sai da kafara sai da sai da tuba sai ka nemi tuban Allah ka dau alƙawari ba za ka koma ba ka cika sharuɗa da tuba tuban tabbas zuciyarka kai kana jin wannan abun ba za ka koma ba ko kuma kana jin wannan wannan aikin ba ka kyautatawa Allah subhanahu wataala a kansa irin wannan tuban ne Allah yake yafe maka a azamarka kana iya kokari kana nadama kana cewa ya Allah yadda na tuba Allah ka taimake ni iya kokari na kuma ni kan bazan sake wannan abun ba a azamar zuciyarka shine babu komawa shi wannan da da tuba ake yafe shi manyan zunubai kuma an san su malamai sun karanta mana amma ƙananan ƙananan zunubai da basu kai manya ba sune in an yi azumi na irin ranar arafa Allah yake kankare su idan kai alwala ruwan alwala yana kankare su tsakanin sallah da sallah in ka je jam'in azhar kafin ka dawo la'asar kananan zunubai Allah yana kankare su menene kananan zunubai su ma malamai sun yi maganganu a kansa a kansu insha Allah saboda ka arafa ranar azumin wannan ranar arafa rana ce mai girma da ake samun bonus mai yawa a cikinta a azumci wannan ranar ga masu iko ga masu iko su azumta ga wanda ba su da iko suna da matsalan ko ulcer ko rashin lafiya ko jinya su kuma su ciyar a ranar su ba wa masu azumi abin buɗe baki a wannan rana ɗin fattakullah haibadallah wa azimu hadhihi sha'ir wa akthiru min at-tawbati wal istighfar was sadaqati wat takbir wat dhikr wa ahsinu ila al-fuqara'i wal masakin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim qum ila salatikum